نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda ya yi daidai da tara ga watan safar hijira annabi wata rabi awal aswan ko hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan tara miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku in ya inganta wannan kuma insha Allahu ta'ala shi ne darasin mu na biyu a cikin wannan littafi mai suna sifatu sala na Abu Abdurrahman Allamatu Mihrin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi kuma kai tsaye ana jima da sauran mu daga masallacin da aka yi sai da suna masallacin SKM a wannan gari namu na Maradi a wannan ƙasa ta mu ta Niger wanda muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sake sabkar da rahama da arziki da kwanciya hankali a ƙasar mu Niger da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya idan yan uwa musulman ta bi satin da ya wuce mun ɗan taɓa bayani dangance da wane ne Muhammad Nasiruddin Albani wanda tarihin shi yana da yawa mini a takaice wanda yau ma in muka ce tarihin zamu lokacin namu ba shi yana iya tafiya kan tarihi amma insha Allah ta'ala a gurguje muna iya shiga cikin muqaddima na wannan littafi wanda gashi dai littafin da muka ce zamu shine sifatu sala na Muhammad Nasiruddin Albani wanda an tambayi Sheikh bin Baz Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama ni zai cewa dangance da wannan littafi mai suna tufatu sala yace shi dai a iya sani shi tun da aka yi musulunci a duniya yace har yanzu bai san wani littafi ba wanda yake bayanin siffar sallar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan littafi sai kuwa wannan littafi ne muka sa mu karantar mun fahimta wanda shi karan kanshi bin bazi yake cewa in kana so ka ga ka san waye ake ce ma dan bid'a ka san wane ne ke wane ne wanda bai son sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi yace daga ka zo ga mai saba Muhammad nasu dini albani ka tsaya dan shi shi ake kira da mufi sunna mai rayar da sunna takribu sunna baina yadai umma mai kusanto da sunna annabi Muhammad sallallahu to mai hada da shi yace duk wanda yake hada da albani dan bid'a ne ba musulmin kinci bane ba yadda zai albani ya sadaukar da rayuwar shi ne ba shi ɗaya dan ya ba addinin musulunci gudunmuwa dan ya taimaki sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ba wani dan kasuwa bane balle ake kana hada da shi kan kasuwa ba dan siyasa bane kawai aikin shi taimakon sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda satin da wuce mun karanta magana na Allah musu Usaimin yake cewa bai san wani mutum ba wanda yake da kishin sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bai san mutum ba wanda ya yarda ya kashe kan sunna wanda ya yarda a kashe shi yake ina albani yace in kana so ka gara albani ya bace to ka ce za ka tabo sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to nan ko sai inda kanji ya kare dan su sun ba da rayuwarsa kan wannan ne to haka ake son kowane musulmi yan uwa yi kokari ya kasance dangance da wannan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ba shakka rayuwa ta yi kyau rayuwa ta yi kyau wanda ya mutu ya bar irin wannan alkhairai rayuwa ta yi kyau yanzu mu ne bamu sanya za mu cikawa ba ni ne da masu zagin shi albanu da masu cewa ka za ka shi sanya za su cikawa ba kuma ina da tabbas duk masu zagin Muhammad Nasir bin Albani ba wanda kai ko takalmin wanka na albani da ke ba ilmanci ko takalmin wankan shi amma za ka wani ya yana cewa wani jahili ne ai wani basure ne saboda shi yana kallon wai addinin musulunci in haka nan ne inda basure bai addini ai mu ba laraba bane da za a yi addini a sai ka yana cewa to imamu bukhari ma dan yake asai ne mai iziya duka wannan mafi yawancin su turawa ne imamu qurtubi manyan manyan malaman da suka ma musulunci hidima turawa ne mun fahimta kenan uwa musulunci ya hana mu abinda ake ce ma kabilanci in ce ni kaza ne kai kaza ne a'a mu al'umma ne musulmai ne musulunci ya hada mu to duk wata kabila banza ce in dai za ta taba mu da musulunci mun fahimta yan uwa shi yasa annabi Muhammad sallam da sahabbai suka bujiro da wannan rai shi ya baki yace yanzu ina raye za ku tado da wannan abin na jahiliya a'a ku musulmai ne wasu ni masallahi alaikum ko a wasu ni masallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Allah ce kai ku tuna lokacin da kuna abidu abidu ɗan kaɗan wanda suna haɗa da wanda wanda suna kashin wanda wanda suna kashin wanda a Allah ce fa asbahu sai kuka wayi gari bi ni'matillah da ni'ima Allah ta musulunci ikhwana kuka zama ƴan uwan juna wanda zaka iya taimakon ɗan uwanka wanda ba uwa guda ba ba uba guda ba dan uwa ne na musulunci sama da yadda za ka taimaki wanda kuke uwa guda uba guda ina za mu gano wannan kudi ba sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya hijira daga Makka ya tafi Madina wani irin tarbe ne sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a wanda a can da suna waka da juna sai mutum ya ce shigo cikin gidana ina da mata guda biyu cikin matan nan su hito ba hijabi ka kalla wacce mace kake so in sake ta ka alma zo gidana na raba biyu ka shiga rabi kasuwa na raba shago biyu na baka rabi a gona na raba biyu na baka rabi ko san me ya hada su musulmai ne musulunci ne wai an hana musulunci garin su sai go garin mu sai ka ce to kai ka kalla cikin mata na wanda kake so ita zan saki ka alma shine Allah siffanta ai mutanen Madina wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khatasa suna hihi ta bukata ɗan uwansu kan bukata su ko da kuma suna da tsananin bukatan ne kai yanzu ka iya yi manaka ɗan uwanka ka ce zo raba shago na raba shago biyu ɗauki rabi na raba gona biyu ɗauki rabi zo ga mata ta ita ce amma ɗan uwanka na musulmi shi ya kai ka yi ma wannan wanda canza kuna haɗa kuna haɗa da shi ya kashe ma baba ko ya kashe ma ɗan uwa amma yanzu tun da kun zama musulmi ba magana yaki shi yasa duk wanda kuka ga yana bijiro da kabilanci yana son ya haddasa fitina ne tsakanin al'umma mun fahimta yan uwa to daga an kada a baya an ce ai ni kaza ne ni kaza ne saka ce ai wani kai musulmi ne ni musulmi shi kenan mu bar magana kabilanci mu bar magana kaza mu bar magana kaza wannan kan masu tuka Muhammad Nasir bin Albani cewa wai shi da ture ne kai da kake musulunci yanzu balarabe ne kai ma ba gwari ne mun fahimta ya uwa to kenan kai tsaye za mu zuwa ga muqaddima na farko na shi wannan littafi tunda an yi bugu mabambanta amma sai mu dauka ni muqaddima wanda aka yi na bugun littafin na farko gashi nan muqaddamatu kitab muqaddamatu tabatul awwal ko ni zaka ga muqaddamatu kitabul awwal gashi mun fahimta wa malam ga alƙarin na kamshi billah abu na harko da malam ya fara da shi sai ya ce alhamdulillahi alladhi farada salata ala ibadi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya farlanta ma bayin shi yin sallah yace kuma wa amarahum bi iqamatiha ya yi ma bayin nan naki umarni da su tsayar da wannan sallar yace wa suna azaiha kuma su kyautata wannan sallar wurin ta wa allah annaja sai Allah ya alaƙanta cin nasara wal falah da tsira duniya da lahira bil khushu'i fiha da nutsuwa da yin wannan sallah yadda ya kamata shi da wani malam yake cewa ai duk mai son ya gama da duniya lahiya yace kai ya dauki sifatu salana albani ya karanta ai kwanciya hankali tana ciki janna ake koya ma haƙiƙanin sallah annabi Muhammad sallam wanda sallah tana yaye damuwa tana yaye baki ciki tana maganin duk wani abu da ka sani matsala ne a duniya sai malam yake kuma wa ja'alaha sai Allah ya sa wannan sallar furqanar bainal imani wal kufr kana bambance tsakanin imani da kahunci yace wa nahiyatan anil fahsha'i wal munkar yasa wannan sallar ta kasance tana hana alfasha da abinci duka wannan hadisai ne da wasu ayoyi malam albani ya marka yayi ya wannan muqaddima da kun ga ai Allah ne subhanahu wa ta'ala ya fallanta mana yin sallah ko ayat qur'ani ce ko haka kuma hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin bawa da kawo tsakanin bawa da imani shine sallah wanda ya bar sallah ne ya tahurda haka Allah ne yake cewa masu imani su eh masu imani sun samu babban rabo Allah ne suke yace su ne suke nutsuwa su ne suke kushudi cikin sallah mun fahimta sai ma da yake cewa was-salatu was-salam ai tsira da amincin Allah su tabbata ala nabiyina Muhammad su tabbata ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-muqatib bi qawlihi wanda Allah yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi yake ce mishi ni wa anzalna ilayka dhikra ai Musa Allah subhanahu wa ta'ala mun tabbatar muka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam الذكر شيء القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم don ka bayyana wa mutane a hakikanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkan mu al'umma shi yasa ya ku yan uwa bayanin addini ba aikin kowa bane aikin annabi duk wani wanda zai zauna cikin bayanin addini ya shigo da wani abu ya yi bid'a shi yasa annabi Muhammad sallam sai ya liƙe kofa sai yake cewa man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun ko wani ya ce ce man amila amalan wanda jiyan wani aiki kowane irin aiki ne fa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa alaihi amruna wanda babu umarnin mu mu su manzon Allah annabi ya ce fa huwa rabbun za a mayar da mai da shi a ce dauka ba a so saboda annabi bai karantar da wannan abin ba shi yasa aka dan uwa ko tasbihi ba sai duk abin da za ka yi in dai ibada ne to ka ba ya annabi ya karantar da wannan abu mun fahimta in dai addini ne amma in rayuwa ce ha ku sai can ku tabi da akwai a rayuwa abu ne mai kyau amma duk abin da ake ce ma addini to dole sai ka bi shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah ya ce mana to in kuka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ku ta haka bi matakar kun ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce to kun zamo shi ne duk wata ibada da kake in dai ba shari'a annabi kake ba wallahi kana yin wahala banza ne kowace irin ibada ce haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to kun ga Allah yayi magana da annabi yake cewa ka bayyana ma mutane abin da mu ta Allah subhanahu wataala muka san kan musu sai malai yace fa qama nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi hadhihi alwazifa haqq al-qiyam sai annabi ya tashi kan wannan nauyi kan wannan aiki da Allah subhanahu wataala ya dora ma annabi tashi na gaske sai ce wa kanat as-salat sai dai ita sallah ta kasance min a'zam ma bayyanahu lin-nas abu mai girma wanda annabi Muhammad sallam yake bayyana wa mutane qawlan a magance wa fi'lan kuma a aikace mun fahimta ne uwa wai bayanin da annabi Muhammad sallam yake ake sallah tana cikin abu mai girma wanda annabi yake bayyana wa mutane yayi magana a baki kuma sannan yayi yayi a aikace yake hatta yake sai har ma aka samu inda mun sallah maratan alal mumbar annabi Muhammad sallam yayi sallah akan mumbari yaqumu alaihi sai yayi tsayuwa akan mumbari wa yarfa kuma yayi kuyi akan mumbari kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi zai hawan mumbari yayin sallah wani irin mumbari in ya hawan mumbari daga tsaye zai yi tabbara harama bari mu hara sun kai mu shiga cikin littafin ana son duk lokacin da musulmi ya zo sallah bayan ya yi tabbara harama Allahu akbar mun fahimta wurin tabbara harama ba a baje ya tsayu haka wanda mun zo nan mu ba a baje ya tsayu kuma ba a dunkulewa kuma ba a ware wannan ya babba annabi Muhammad sallallahu alaihi yana game ya tsannin shi ne in zai kabbara kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi yana setawa kabbara su setun kunnuwa ko kuma setun kafada mun fahimta yana yin wannan a kan mumbari a tsaye to da in ka zo sallah bayan ka yi haka sai annan muhammad sallam ya yi du'a'ul istifta abinda ake ce ma addu'a na buɗe sallah wanda wasu daga cikin malaman mazhabobi suna kallon cewa dole dole ne ga duk musulmi ya zo duk musulmin da ya zo zai sallah sai ya du'a'ul istifta aka ce mene ya ganin ku suka ce sani da ba a taɓa samu annabi ya yi sallar farilla ko nafila ba bai du'a'ul istifta ba aka ce amma wannan sun kwasa da da zai zance mahi inganci du'a istifta mustahabbi ne an so mutum duk in yazo zai sallah bayan ya ce Allahu akbar aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yayi haka Allahu akbar yana yin shiru wata rana babban sahabi mai kishin sunna mai san yayi addini irin yadda annabi ya karantar Abu Hurairah sai ce ya Rasulullah na sadaukar da mamata na sadaukar da babana abinda mutum ya so a rayuwa wai ya Rasulullah in kai tabbara har ma mun ji kana shiru ni ne ne kake cewa annabi ga ya muna mun fahimta sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Abu Hurairah ai ni in na yi shiru a bayan na ya kammala harma ba abin da nake yin sai du'a da tsifta shine addu'a na bude sallah irin misali a gurguje Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'atha baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqini min khataaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ijini min khataaya bil ma'i was-salji wal barq wannan ita ce du'a'ul istifta addu'a ta bude sallah ana son duk lokacin da musulmi ya zo zai sallah in yayi kabbara harma kamin ya fara karatu a same shi yana wannan du'a'ul istifta bayan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin abin da ake cewa isti'aza yana a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi sai ce bismillahir rahmanir rahim sai annabi ya fara karatun Fatiha a bayyane to kowa daga cikin ya kalla tsakaninka da Allah har kake sallah to ka yi irin sallar da annabi ya karanta wanda sai da ya hawo minbari bayan din yayi wannan sai ya ce musu sun maƙara lahum sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wannan sahabban nashi inna ma sana'atu haza ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah ne akan minbari yace ni ta akan mudi dan kadai kun koyi da kaji ba bai ce ba na yi sallah ne kawai dan zai ku gani sai ce dan ku yi koyi da ni sai ce kuma walita walita allamu salati dan kuma ku san yayin nake yin sallah sai mala yake cewa wa aujaba alaina al-iqtida ko kaga anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya farlanta mana yasa dole dole sai mun koyi da shi a cikin sallah amma inda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina yi to wajibi ne muhallimai su yi ko su yi ma mutane bayanin hakikanin sallah annabi Muhammad sallam mai so yayi mara so kan yayi kai abin da annabi ya karanta cikin sallah mai so ya bi ka wanda bai so kan ya bi ka mun fahimta annabi ma an samu wanda ba su yi shi ba balle kai ka ce sai kowa ya bi ka ba zai taɓa yiwa ba har abada mun fahimta yan uwa to kenan kun ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara harma yayi abinda ake cewa du'a'ul istifta sannan yayi ta'awudu a'udhu billahi minash shaitani rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim wannan yana yin shi a lokacin da yayi raka'a na farko bayan yayi kabbara harma amma in ya taso a raka'a na biyu annabi yana a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim bayyin du'a'ul istifta to dan Allah yanzu ka kalla yadda wasu daga cikin limaman mu ke sallah kai yanzu in an dago yaushe kai isti'azan da musamman rafuwa inna wanda ba a bayyana karatu kahin da ta a'udhu billahi samina alimina haka ya ce Allahu akbar do do ku in sabi amma yanzu kuma in aka zo rafuwa inna wanda ake bayyana karatu ko su da sai sai to kaga wannan ka kiyaye akwai riya to kake a jikariya to yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa can wurin a bayyane a asirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yake karatun sallah wallahi ina yawan ga wannan musamman rakawoyin da wanda ba a bayyana karatu zaka ji liman in kuna sallar magriba rakawoyi biyu shiga ban daki uwan kama in kana so ka zo ka samu sallah amma daga an ce ba a bayyana karatu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun zo mu ji aya bayan aya yake karatu cikin sallah bai haɗe aya da aya to kaddara ma sai liman ka haɗe aya da aya yanzu da Allah ko haɗe aya da aya ake yadda ka karanta fatihan nan a bayyana haka ka karanta ta a asirce to wajibi ne liman mai su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su yi ma mutane talla irin yadda annabi ya karanta wannan karatu muke kun ga dole ne mu ga mu juna mu gaskiya kuma ko da babu daɗi mun fahimta ya uwa Hafsa ta ce annabi yana karatun Qur'ani aya bayan aya. Ta ce kai annabi yana karatun Qur'ani in kana da saurin rubutu. Ta ce kana bin shi kamar yana ma da ce kana rubutawa. Ta ce kai annabi in ya karanta aya guda ta an ya ɗauki wata har ta rubuta wanda ya rubuta in kana da saurin rubutu. Amma malam ta je masallatai mu na ahli sunna musamman ahli sunna ta ji liman ya mace murya sai kira a yake korarwa. Amma daga an zo raka annan inda ba a bayyana karatu wallahi tallahi sha ila haula wala ka rasa wace irin fatiha ne ko ne ta alaga sun ce alhamdulillah sai su ce wala dalil amin amin sai da ina haka na ake amma in da yadda aka karanta ta a bayyana ne wallahi tallahi ba haka muke karanta ta ba a sarce wasu kuma daga cikin mutum suka kwasa da zani wai shi sallar nafila in yana sallar nafila bai zai da su sallah ba ha duk cikin sallar nafila da gari ga Allah wai yadda ake karatu kai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ya yi tsawaita karatu cikin sallar nafila saman kan farilla ya muke nafila kalli mutanen mu da yawa sai sa in ka ga baka da lokacin nafila ai hakuri kalli yadda ake nafila wallahi sallahi wata sallar da muke yi sai sa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani yana sallar ma ne sallar tana tsine mai albarka ka kalla yadda muke rukuni cikin nafila Allahu akbar Allahu wai daga aham hala nafila sai cikin nafila nafila ba uban wa ya saka in baka da lokaci ka kai ka kama gaban ka kawai kai harbo kun gaba nafila ba sallah ba ce ba a ki hakuri dole muna yi ne dan mu gyara wallahi in ka shigo ka ga yadda mutanen mu suke sallah wallahi akwai takaici sai malam yake ce muna annan Muhammad sallam ya ce wa bashar ka yi bishara man sallaha duk wanda ya salla ka salatuhu irin salla ta annan Muhammad sallam ya ce anna lahu inda Allah ahadan yana da alƙawari wurin Allah mu saurara da kyau wai duk wanda ya salla irin ta annan Muhammad sallam kan bar haramaka kai da auji kitta kai ta auji kai karatu aya bayan aya kana da alƙawari wurin Allah malam wani alƙawari ne sai yace ayyadkhulul janna Allah zai sa duk wanda yake haka cikin sallah aljanna malam ne dalilin ka yace ai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kam ta salawat kun ga sallolin nan guda biyar yace da hunna Allah azza wa jalla Allah ya fallanta mana mu bayan shi sallah guda biyar a yi annabi yace cewa man ahsana wudu'ahunna duk wanda ya kiyaye an wannan wannan sallallahu haula la quwwata illa billah nan ba wata matsala nan ba wata matsala ce babba ka zo ka ga yadda muke a ruwalla la haula wala quwwata wallahi ina ga muku wannan hakika na abin ne akwai takaici kwarai zaka samu mutum ne yake tauri yana addini amma ba iya wani abu ba wanda kullun sai yayi wannan ya nuna addinin bai da muhimmanci ne shi daya wannan ya nuna addinin ga kai yake shi ba zuwa ya aka koya mushi ba ka kalla yanzu sai mutum zuwa Allah sai yace an mala Allah sai a wancan nan su uku a wancan nan su uku babu wannan a karatu babu inda aka ce a wancan nan su uku a wancan nan su uku annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce yana wanke hannuwa ne mahi yawanci so uku ko so ɗaya ko so biyu amma mun kuma nan sai aka ce wai ka wanke wanda uku ka wanke wanda uku a'a ai hannun ne ba shi aka ce ma annabi yana wankewa so uku to duka ya tsaye mutane suna a wallahi da duka uku uku ake wancewa na yau mun fahimta ya uwa akwai kurakurai da yawa cikin alwalla annan muhammad sallam yana haɗe baki ne da hanci wurin alwalla sai aka ce a shi ma bakin ka wanke ka uku hancin ka shaƙa su uku annan muhammad sallam in ya ɗibo ruwa ya kurkure baki sai ya shaƙa da hancin shi lokaci gida bayan shi muna kamar saboda da ke da kai kuskure sannan ka ga wani wanke hannu na alwala a karin hausa in ka zuba ruwa annan muhammad sallam yana wanke hannu ne tun daga nan zuwa nan wankewa na harko tun daga nan sai nan wankewa na biyu daga nan zuwa nan ga malumai na sai ta rubuta rubuta kan siffa alwala na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ka kalla yadda muke ta alwallai mun fahimta haka sannan shawar kai annan muhammad sallan bai raba kunnuwa da kai wurin alwallah in ya zo ya ɗibi ruwa ya shaha da kai sai ya diba in akwai lema hannun shi sai ya sa hannu a cikin kunne ya wanke in babu sai ka ƙara shahar sai so biyu in babu ka ƙara so uku malamai suka ce to annabi bai ƙara so uku ba amma dai kanka ko na gaci ne in ka sa ruwa so uku ana sa raya wadatar insha Allah mun fahimta ne uwa to kurakuran suna da yawa wata rana sai malam ya zo ya muku Allah aikata insha Allah malam yake man ahsana wudu'ahunna wanda ya kiyaye arwallan wannan sallar wa sallahunna li waqtihinna ya sallaci wannan sallalin akan akan lokaci yace wa asamma ruku'ahunna ya cika ruku'in shi wa sujudahunna da sujada wa khushu'ihinna sannan yayi khushu'i yana a cikin sallar kana lahu ala Allah ahadan to shi wannan yana da alƙawari wurin Allah an yaghfira lahu Allah zai gafarta mai shi ne ya sa ya aljanna wa man lam yaf'al wanda bai aikata haka ba falaysa ala falaysa lahu ala Allah ahadan bai da wani bai da wani garanti wurin Allah in sha azabahu in Allah ya so sai ya azabtar da shi wa in sha in sha aghfarahu in Allah ya so sai ya gafarta mishi wa in sha azabahu haka in Allah ya so sai ya azabtar da shi mun fahimta malamai suka ce saboda shi mutanen nan da aka ce Allah in ya so zai gafarta mu Allah in ya so zai azaba saboda ba shirka bane Allah yana yahi kowane irin laifi banda shirka mun fahimta wa ta ga wannan yana nuna mana kuma hadarin da ke da kai a cikin shirka a same ka musulmi daga ta samu jarabawa rayuwarka ka shiga bibiyar bokaye ka shiga bibiyar malaman tsubo ka rikice mahallar abubuwan wai an samu na an ce hannu ne aka samu wanda ya ce ma an samu hannu sai ka ce gwada ma ko ya ce ma hannu an hasa ni gaba malam su wane ne suka sake gaba ina suke kai ta jibi ba ba su ganin koyi shi ne wanda ce malam an sa ni gaba nake ka sa ka sa Allah ba ya yi Allah ka bai zo ba an ce shi yasa wasu sai suka shiga gaba amma da ka sa Allah gaban ka ba wanda ya ce ya shiga gaba Allah to mu mai da al'amarin mu ga Allah subhanahu wa ta'ala kun ga sai mala yace wa sallahunna liwaqtihinna yayi ya sallaci wannan sallolin guda biyar akan lokaci kaga nan ma ka zo ka salla ya muke sallah ka zo ka salla ya muke sallah an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani cikin ayyuka wani aiki ne Allah ya so sai ce ai as-sala ai sallah a wani lokaci sai ce fi awwal waqtiha a farkon lokacinta yanzu in ka bi ba ka je ka auna ka gani wani lokaci rana take zawali duk da ladan nan su ma na yanzu kawai da ka tsare ladan duk ya gama alƙawarin sallah ka ce ladan wai ladan nan tayi zawali ko ko sai ce mai haka nan kuma zawali muke so ka mun ji ka kira sallah ai ya kamata ka gwada mu ilmin ta rana tayi zawali ko ba tayi zawali ba ya kamata duk ladan a ce yana gane lokutan sallah ko babu sallah mun fahimta uwa to yanzu in ka kalla a misalce za ka ga rana wannan lokacin tana yin jawabi ne irin midi bansan midi karam amma ka kalla a halin sunna da wanda wasu ma sun ce sallar sai karfe biyu amma annabi ya ce fa aikin da ya ko ne shine ayi sallah farkon lokacin ta shi ko wani sai ka kuzo za mu yin ta karfe ɗaya da minti sha biyar ka ga ya ƙara kusan minti arba'in da biyar ko minti arba'in mun fahimta wasu ma suka ce a baka karhe biyu wasu suka ce ɗaya da rabi wasu suka ce ɗaya kaza amma ga na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam alfaza yake cewa da ukul qawlin inda qawli muhammadin ka rabu da magana kowa in an ce annabi ya ce kowa ya rike ta su rike ta manzon Allah ka ishe ka su kuma ahlus sunna tunda izala ta zo sun ce sallah tarazzar haramun ne a rage ko a ƙara ina ka samu wannan kai kuma haka nan ne duk masallatan ahlus sunna taranzar ake sallah taranzar wai ta muku taranzar ne wani lokaci ta kuma don mu ji tarant mu ji karan rabbi ke da kai rana ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jirkin ta sallah azhar haka sai zuwa kakon zar kan garmuwa amma kaga da ana fara rana ladan ya ce sallah ce dole sai mun zo masallaci kaga duk ya kawo wannan rishin bin haƙiƙanin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu na yi imani da wani liman zai cewa to yau sallah azhar ta mu fi haƙu ni zamu yanta ayo bi da nabi a'udhu billahi inna lillahi kaji kin dije mai shi ake ba da izala bane wani ni ne yake izala shi izala ita ta ake cewa ai sallah karfe daya mun fahimta yawa to wa khairul hadi shi ne hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam biyayyar shari'a ita ce shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma da yake wa atamma ruku'ahunna ya cika ruku'i na wannan sallolin shi ma yanzu ruku'i mai yawanci ka kalla ya muke annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka ce in ƙarya ka aza ba ta motsawa kai ko ruwa ka zuba ba su gangarawa mu kuma yanzu in kai ruku'i ko mu shinkawa aka dora ba sai ya faɗo bai zama ba magana a tsaye ƙarya ba ko a zuba ma ruwa mun fahimta yan uwa to dole sai mun koma mun gyara wannan haka sujjada annabi Muhammad sallam yana nutsuwa a cikin ruku'i yana nutsuwa a cikin sujjada zaka ga in liman yace ya tafi ruku'i in ka bar sai liman ya kai ruku'i kana yana yiwa kai ka rasa naka amma a ka'ida annabi Muhammad sallam in ya ruku'i sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma ji'ila al-imam li yusamma bi an ta liman ne da an koyi da shi yace in yayi ruku'i sai ku yi ruku'i ba in ya yi ruku'i ku ji shi ba a in ya yi ruku'i mun fahimta ba daga gina ce Allahu akbar la ta yace ko mutayyima a a sai ya je sannan ka taho amma ka kalla shi ma nan ya muke yi wani ma in ya ga liman in ya yi da karatun sura sai ka liman sai ka zo ran da ya ruku'i shi ya rige ka mu fahimta ne uwa to sai liman ya yi kuɗi ka tabbatar ya yi kuɗi sannan zai taɓa ho bayan shi sallah ta annabi muke bayani ba wanda muka gada ba haka in liman ya dace sami Allahu liman hamida ba za ka dan ba za ka taɓa dagwa ba sahabi ne Umar ibn Bashir yace sai mun tabbatar annabi ya yi tsaye da kyau sannan mu dago yace haka in annabi zai sami sujada ko motsawa ba mai cikin mu sai goshin annabi ya kai ƙasa. Mun fahimta yan uwa, wanda in sha Allah ta'ala sai mun zo cikin karatu kowace gaba za ka ji a aikace ya ake yin ta kuma ga yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da ita. To kun ga mai sallah irin haka yana da alƙawari Allah zai ta aljanna. Amma duk wanda ke sallah ya ga dama to shi ma yana da alƙawari wurin Allah Allah zai mai yadda ya ga dama. in Allah ya so zai rahama in Allah ya so zai mai azaba sai malam malam yake cewa wa ala wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya al-barara kai kira da amincin Allah su ƙara tabbata kan famun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabban shi wanda suka yi allazi naqa allazi naqalu ilaina ibadatihi wanda suka naqalko muna suka samo muna yani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ibada to kaga sunnan take ce wai kai dan shi'a ya kake ibada kace ma Aisha kinan na kace ma Abubakar takarai jaki kace Umar kaza kace kaza to wai kai kuwa ne madogararka addini duk ba mu annabi dan shi'a ya tsira musu albarka kuma yake shi musulmi ina ya samu wannan shi yasa mu tuta mu tsiyar mu mu tuta mu kawunan mu san sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi imani ne duk wanda bai san sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to wai su ba ma rikin so suka tsaya ba zaji suka koma suna yi wanda jima'in malumai ne kan cewa za ka iya taɓa wasu cikin sahabbai amma uzuri na ɗan iska ne kai na ƙarshe amma kana taɓa abubakar sun ce kayan da kamar musulunci ta kaji manya masu garanti kenan annabi mutuwa zai ya rike abubakar yake wallahi da ana zuwa da aboki lahira abubakar wallahi sai na tafi kan yanzu ka zagi wannan ko babanka ya ja wani abokin shi yake wani ai duk duniya ba da aboki kan yanzu bayan mutuwa wannan baban naka ka rika dajin wannan abokin baban naka ka gama lafiya balle wanda kai wahayi aka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an kammala wahayin ta aka ce ka jiha ma abubakar Allah na gaida shi amma ka ga yanzu duk mun bar sa matsiya mu suna nan mun komo ta aiko wani ƙaƙalo wani suna shi da kanki sunan da yanzu ya za ce mala rabibi ni na ji ana gaya wani suna ko menene wani suna ne sai kira ma ta ce a lokacin wai sunan nan aka gaya ce izar so eh yau malam ka ji sunan ne ma ma'anar sunan in malam ya baki in ma dai bai ba ba wani ma sai an sa sunan sannan a koma ma ne ma'anar sunan kaji ta kai wai su irin so yake ɗauko misali maƙaryata ne wanda Allah ya kine musu albarka annabi yace Allah kine musu Allah sai da yake uku sahabbai suka zabara wane ya shiga uku ai wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke tsara labari ya sa ƙarya cikin dan ya burge mutane amma sai ka zuwa yi mai na cewa lare na cewa liman ya an san ko sabo ni sabo bai so ba ni daga nan nawa ne ma aka tsawon sa fatin to ai lalaci ya kai lalaci ka ga magidanci wai da shi da iyan da matai wai an sa ce ne gaba ni kuka san wai izza so to izza so ai ya ila kai daga iya gaban ka tarbiya ko yanzu kai ta masu wani an nemo izza tarbiya a samu da cikin gida ba izza so ba ƙarya suka tsara kuma suna neman kuɗi kaga su yanzu ko da sun sha kashi lahira suna da wani rabo na duniya to kai kuma ba ka da rabo duniya ba ka da rabo lahira ka ɓata lokacinka ka kalli ƙarya wata ga mutum na kallon filin waje wallahi ya bani tausayi na iska wai ya ba ya tausayi makarecin a tsara ɗaya ka ya ba ka tausayi shi kuma wani abubakar sarki irani abu ta yake wallahi an zo min sai wai cikin filin mai kuka yake yi shi ne an da wasu da suka tambaye ni malam wai mai hukuncin mutum da ke kallon filin yana kuka ne ce ɗan iska ne sai iska shi ke kallon film yana kuka kai yanzu duk ƙira'ar da malam ke yi duk hadisan da ake ga busa ka kuka ba sai wani da ya tsara ƙarya kije na wallahi ne jira ka ga a ce ni ba muka ke zuwa boka shi bokan tin ma na ƙarya da ake ba na gaskiya ba amma sai kan da tunki ake wai an sa su kuka to Allah ya samu cika da imani sai malam ya ce suka nakalto muna sallaci wa aqwaluhu da maganganun annabi Muhammad sallam wa af'alihi da kuma ayyuka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ja'aluha sai suka sa wannan abin da suka samo ga annabi wa hadaha shi kadai lahum madhaban wa qudwa suka sa wannan aikin na annabi shine kadai madhabar su shine kadai madogaro mun fahimta ya zama na kai daga an shi ne mazhabarka a matsayinka na ɗalibin ilimi ka ce mazhaba alin gidan annan Muhammad sallam da sahabban shi abin da ya tabbata daga gare su sune addini ya ina da nuni sai kai da kace ba ta malikiya ka a ba mu duka muna yi da malikiya da shafiya ni malikiya ita kaɗai ta mun kaɗan duka na gaba duka mazhabobin da ai ni mazhaba guda ta mun kaɗan mazhaba guda kawai wanda zan rubo ita ce ta manzo Allah amma in dai malikiya ce kaɗai ni ta mun kaɗan kaji to nan su tsira da sahabbai biye ne suka ce a su aikin su madogarar su manzon Allah haka Allah subhanahu wataala yake cewa ni eh wa man shaqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu da ta ce wa yastabi ghairi sabilil mu'minin yabo wata hanya wadda ba ita ba mu'minan harko suka bi su wane ne mu'minan harko duk ya kace ka kawo Abubakar kace ka kawo Aisha mun fahimta to wannan yasa mazhabun su suka ce kuma wa ala manhaja hadu haka wa saraka tabilu ila yawm din ila da amincin Allah alkhairai su tabbata ga wanda suke riko da irin abin da wannan famu annabi Muhammad sallallahu alaihi da sahabbai suke riko har zuwa ranar tashin kiyama muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin wannan bayan sai insha Allah ta'ala za mu saurara wa nan abinda muka karanta na dai Allah subhanahu wataala mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana sai ne sai ga mun saki ne zuwa ga mu saki inda malai yake cewa wa ba'd wa ya haka fa inni lamman tahaytu min qira'ati kitab as-salah minni الترغيب والترحيب لحافظ المنذري رحمه الله تعالى وتدريسه على بعض إخواننا السلفيون تاتي إن شاء الله تعالى ننزل مكاشف in kuma ba mu samu dama muka zo ba mun ce ga malamin duk satin da ba mu zo ba shi za a dasawa daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala kenan inda ko ne tambaya ko kuma wani da aka gani kuskure sai a tunatar da mu insha Allah ta'ala aha babu tambaya ko wani da aka ji an kuskure to bari kahin kai tambaya kai ƙara gyara wani abu da muke nan ba a cewa salamu alaikum sai dai assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum mun fahimta bismillah bana wa alaikum assalam wa rahmatullah eh
kuma bayan wannan amma wani lokaci da ya fi ko ba a fi shi samu kuma maimakon da biyu ke masu yaya masha Allah duk lokacin da ka zo sallah sai an sallame aka ce ai malladan kai yau raka'a uku ka samu raka'a uku na samu har ka hito waje kuma sai ka bincika in raka'a uku na samu ne sai ka dawo kai saboda an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi masahabban shi haka ko da ya sallame kowa na jin tsoro suna kallon cewa an rage sallar ne kawai wani jarumi cikin sahabban bai iya kuma kuma sai zo ya rasulullah wai sallar nan an rage ta ne annabi yace ko daya yace ko in dai ba a rage ta ba ya rasulullah ta rage ta yace aha aka tambayi Allah ya rasulullah ai raka uku kai raka uku ne ne ko hudu ko ko raka abi ne aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ko a koma a cikin sauran kenan sai ka koma ka ci kowannen sallar bayan kai sai ka yi sujada ne ba a bi ko saboda ta yi ƙari wasu abubuwa wanda ba su ma cikin sallar ta shigo ne wallahu ta'ala a'la wa a'lam sai kuma tambayar ta na gaba masha Allah a'a ba wata ikama da zaka tada kawai kamfara zaka yi gasawa zaka daga inda ka tsaya mun fahimta bayan sannan su jira kabli ko ba abi su jira kabli kamar da yazo cikin akhdari ko yace ana yin sujjada kabli ne lokacin da mutum ya rage wani abu cikin sallah mun fahimta wanda wasu suna kallon sai kai rage akalla rage ɗaya ko biyu sannan za ka zawa da sujjada wanda ka sani kabli ba'd kuma yace ana yin ta ne lokacin da mutum ya ƙara wani abu cikin sallah amma fa kawai malamai shine duk lokacin da kabli ta kama ka baka yi ta ba haka sallah ne sai kai ba'adi in ma duka kowanne suka ce yana ɗaukar wurin kowanne daga cikin su ka ce mai yawanci duk abin da ya kama ka cikin sallah in ma sai su gada min ba a ji shi ke da insha Allah ta'ala ina ji shi ne tambayoyin ka ko? Yau ai kabli kablar salami kablar salami ko za ka yi sujada kahin kablar salam kahin ka yi sallama za ka yi sujada ba'ada salami bayan ka yi ka yi sallama mun fahimta to Allah ya dasar da mu amma ga malumai nan da yawa ina suka gani kuskure mu ba malumai bane ba kana ji da kin ma da kalmi ke tada shi muna tada shi yana tada mu shi ne shi da nan tambaye ka ko Masha Allah, sujada, abin ko ba a duka kafin su ba a musu bayyana. Eh, shekul islam ibn taymiya ke cewa kai in sujjada kabli ta kama ka ko ba abu ta kama ka wurin da ya dace da sunna ce babu ma sujjada gare ka kamar yanzu misali akwai jinsatul istiraha ko in mutum ya yi raka'a ta farko yana zama a to sai baka zamna ba mun fahimta kai ba ka yin ba ka yin jinsatul istiraha cikin sallar ka to kai zaman nan da kai sai aka ce subhanallah raka'a ta farko ce ai ba ta bi bace ta zanna yace in ka miƙe babu sujjada aka ce me yasa aka ai ka dace da sunna ita zan fatar isra sunna Allahu akbar kai jiram karam kai ce da aha shi ke nan ko alaikum salam na'am sai ta kanta soto fatiha a asirce mai mafa a bayyane sujada ne za ta babban da ke da kai matsala a ce ba ka karanta fatiha ba to nan ba ta yin sujada sai an tashi sai an ƙaro raka'a mun fahimta shi ke na yan uwa abinda aka ji an kuskure wuri ya kamata ku tunatar a gyara insha Allah ta'ala tun daga mai mai malamai nan inda kuka ga an ratsu sai ku ce malam wuri kaza akwai hadisi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kan mu ce annabi ya ce kace mala amma ni ina gani a to ba mu shirya in dai ka san ina gani ya rike kayanka mun fahimta ka sa akwai biya daga cikin mutane kamar yadda mala abdul malik yake ta duk sai kaga makarantu hadisi sai ya kuka akwai a sai ya shafana duk sai gashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza sai ya ce me me sai ya shafana me ni ina ganin ta ji wai sai da ta kuka akwai daman to tun da an ce annabi ya ce in ba kuka akwai ba mu za ka kara da shi shi daga an ce annabi ya ce tsayawa ake yi shaka babban malami sa'id ne hilal yake cewa akwai tauhidi game da Allah kashi uku akwai game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ana ga hata malamin tauhidi ne sai ce tauhidi sa'a yace yadda Allah yake shi kadai to haka annabi yake shi kadai wurin bi ba a mai kishiya ba a cewa annabi ya ce kace malam wala yake ba a cewa annabi ya ce ka ce ni ina kai uban wa aiko ka aka yi wa ya aiko ka annan Muhammad sallallahu alaihi Allah ya ce mu bi to kai wane ne daga an ce annabi ya ce ta ce sami'na wa da shi ka Allah ya ce su masu imani inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yaqul bainahum suke cewa sami'na wa ata'na daga an ce annabi ya ce ai an gama malaka ai tunda kace annabi ya ce ai an gama amma ka ce annabi ya ce kana to gaskiya amma dai na sai haka ma yayi ko kenan yaya sai ka ce Allah ma kenan akwai wani tunda an ce ma annabi ya saka ce in ma an yi wanda ba nashi ba yayi sai ka ce to Allah ma ina ga inda yake rayan nawa ai yayi mun fahimta Allah shi shar'an ta mana baba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba tare da kowa tunda ba masu tambaya abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wataala mun tare da cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ya shirye mu shirya na addinin musulunci Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata muna adda Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da kasan mu jin lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah duk mutumin da ke taimaka ma musulunci da musulmai ta ilimin shi ko ta tsarin shi ko ta dubara shi ko ta dukiyar shi ko ta wata dama da ka ba shi yake taimako a jinin ka ya Allah ka taimake shi ya Allah ka tsare shi da duk sharri abin da ya halitta ya Allah ka sa mu dukiyar shi albarka ka sa mu rayuwar shi albarka ka sa mu famin shi albarka ya Allah duk mutumin da ke cuta ma musulunci da musulmai ya Allah duk mutumin da ya samu dama zai iya taimako a jini bai taimake ba ya Allah yana shi ka shirye shi in ko zai ciwa ya Allah ka yi mana maganin shi ya Allah ka batar da shi ka kauda shi ya Allah ka kawo wanda za su taimakon addinin ka wanda za su taimakon musulunci da musulmai muna addu'a ga uwayen mu ga malaman wanda suka rasu Allah ya yi musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira Allah ya sa mu rayuwar mu albarka ya sa mu kasuwancin mu albarka ya sa mu ayyukan mu albarka Allah ya shirye mu shi al'umma musulmi baki daya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh